sai ce أحسن الله إليك ثم قال وكل أسمائه الحسنى وجلودها مما علمنا ومما استأ- ومما استأثر الصمد مستدخلون لما دلت عليه من ثلاثة العروج يعلم ذكرها يرد دلت على ذات مولانا مطابقة به طريق بها الرحمن المنفرد كذا تضمنت المشتق من صفة نحو العليم بعلم ثم تضطرب كذلك استلزم بالصفات كما بالقدرة استلزم الرحمن والصمد وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نحتمل صفات ذات وأفعال يجوز ولا نقول كيف ولا ننفي كما جحد كمن جحد لكن على ما لكن على ما بمولانا يجف كما أراده وعناه الله نعتقد وفي الشهادة علم القلب مش- مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبراء فيها لها عمر فيه نوا- فيه نوالئ التقوى وت- وننصرهم وكل أعدائه إلا لهم لعب na'am yace wa kullu asma'ihi alhusna nuqirru biha mimma alimna wa mimma ista'thara as-samad duka sunayen Allah ta'ala alhusna wa asma'ullahi ta'ala hiya alhusna wal husnu sifatuha dukkan sunayen Allah ta'ala alhusna ne alhusna ismu tafdilin ne lil hasana kenan mafi kyau ai akwai sunayen da suke da kyau sunayen annabawa sunayen mala'iku duka suna da kyau amma asma'ullahi ta'ala ahsanu minha nuqirru biha mun tabbatar da su mimma alimna wa mimma sta'thara as-samad nan kamar yana so ya tabbatar da sunayen nan na Allah ba su da wani adadi haddadadde a ce sunayen Allah da kaza ne hadisin da yazo cikin sahihai ne cewa Allah yana da 99 isman wanda ya kiyaye su za a- Allah ta'ala zai gafarta mai ko zai sa shi a aljanna au kama qala sallallahu alaihi wasallama ba ana nufin adadin sunayen kenan ba a ana nufin cewa akwai wasu sunaye na musamman da an ka kiyaye su zaka samu wannan daraja amma in ba haka ba akwai hadisin ibn mas'ud cikin musnad uh, imam ahmad zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na wanda yake cikin damuwa ce duk wanda damuwa ta dame shi ya karanta shi zai samu sassauci cewa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka kaga ko sunan da ka sanar da halittanka yanzu as-sami'ul basir duk wanda sunaye ne kowa ya san su duk wani musulmi dai kaga ya san su ko sannan akwai sunayen da Allah ya sanar da wasu annabawa ko wasu bayin shi na daban wanda ake cewa Asim ibn Barkhiya Asim ibn Asif ibn Barkhiya wanda shi ya kawo gadan Malikatu Saba wanda Ibn Kathirin ya kawo a tafsirin shi da dalibi ne na Annabi Sulaiman shi mutum ne ma ifritu ma yanda ya so yayi Sulaiman yaga za a dau lokaci qala ifritu min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min makan yace kan a gama karatu zai kawo to ya ga za a ɗau lokaci daga wata ƙasa fa za a kawo shi to sai shi wannan asif ibn barkhiya mutum ne shi ba aljani ba ma sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka farfu karama ce nan take Allah ya kimtsa mu to aka ce shi ya ambaci Allah da wasu sunaye nashi da Allah ya kimtsa mu shi kaga aw allamtahu ahadan min khalqika kenan to akwai sunayen da su kuma ista'atharta biha Allah ista'athara biha Allah Allah ya togace kanshi ya kebance kanshi da sanin su babu wani daga cikin halittu da ya san su to kaga shine sai yace duka sunayen Allah mafiya kyawo mun tabbatar da su mimma alimna waɗanda muka sani na alkur'ani da sunna wa mimma sta'athara samadu da waɗanda Allah ta'ala wanda ake nufi da bukata yake bantu da sanin su mafhum مستيقنين بما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد يا ند يا أمبتي تبتر da suna kuma dole zai ambaci me raddi ga masu kore su jahamiya su ne suka shahara gurin kore suna gulatul jahamiya ba sifa ba har suna sun kore to amma su ash- asali jahamiya sifar suka kore suka tabbatar da suna yau an yi ba a yi ba ko aka ce suna bai dauke da ma'ana to kaga ai an yi ba a yi ba kenan suka ce sunaye ne jamida ba su da wasu ma'ani suka mu'tazila suka wato ainihin ƙaryata wasu sifofin su kuma ash'ariya su ne suka ɗanfi dama-dama suka tabbatar da sunaye suka tabbatar da sifofi bakwai suka awwala sauran suka bankara su wanda kuma ƙa'ida su ce za a bi hatta bakwai ɗin sai an lankwasa idan suka ce allah tabaraka wa ta'ala ba za a siffanta musamman siffar suka fi lankwasa ba za a siffanta shi da fushi ba ya za a ce Allah yana fushi suka ce to ya za a ce Allah baya fushi a ce dan adam fa yana fushi haka suke cewa ko to ya za a ce Allah yana fushi an kwatanta shi da dan adam to ma yadda da al'alimu ko Allah mai ilimi ne kai ma yaka ce to ya zaka siffanta Allah da al'alimu sai ce ha gashi nan a Qur'ani ce maka ai shi ma bi ghadabin min Allah a Qur'ani kuma kace a ni ma ce maka ya za a ce Allah masani to ai shi yace ni ma shi yace ce to ai fushi ai dan adam yana fushi ce to ai ilimi ma wa innahu la zu ilmin lima allamnahu inji Allah me zai ce dole ya dawo ko sai ya ce a ba irin ilimin dan adam bane ce ba irin fushin dan adam ko ka ji tsoron Allah ka dawo ko kuma kul naru jahannama ashaddu harra can ka ga su mafhum sai ce to wa min thalathati al-awjuhi ilam dhikraha yarid sifofin Allah da sunaye ta fuskoki guda uku ne ambatansu yake zuwa ne ya ambaci al'asma li'annaha mutadamminatun lil awsaf lissifat sun kumshi sifat amma galibi ambatan as-sifat a mahalli na niza'i da yan bid'a shi yafi so da idan kace as-sifatu sun hada da al-asma wa ziyada domin akwai sifatin da su ba mushtaqqa ne minal minal asma ba amma duk wani duk wata wato ainihin duk wani suna da ka sani yana dauke da sifa amma ba kowace sifa ce ke dauke da suna ba don ba a ishtiqaqin suna daga cikin sifa sai dai a ishtiqaqin sifa ko sifataini ko akthar daga cikin suna akwai sifofi waɗanda suke su fi'liya ne kaga su ba sa ilzamin mai suna sifofi na aikata wani abu da Allah ya ga dama yayi yanzu kaga kamar al-kalam babu sifa babu suna na almutakallim da Allah subhanahu wataala kamar alintiqam babu suna na almuntaqim ga Allah subhanahu wataala kamar almakr babu suna na almakir domin shi suna linzami aka ce sunan Allah ta'ala kaza to kowane lokaci yana dauke da wannan ma'anar wannan sunan ko alalimu kullun yana dauke da sifa ta alilmi ko da yaushe amma almakrufa wani lokaci ne Allah yake yin makirci ga wasu ayyanannun mutane amma ilimin Allah mutarid ne ga kowa kowa da na kurai da na banza da na kirki da na wofi duka Allah ta'ala yana sana da shi yana da iko a kan shi kaga alkadiru yana da yana ganin shi albasiru yana jin shi as-sami'u wannan sunaye ne waɗanda suke wato ainihin suna ɗauke da wasu sifofi na zati amma sifofi na fi'il galibinsu za ga ba su ɗauke da suna daga bara a ce wa makaru wa makarar Allah ke na Allah almakiru lalala sai dai bin aksi in aka samu suna to za a fitar da mai sifa daga cikin shi amma sifa ba a fitar da suna daga gari kenan bangaren al-sifat ya fi faɗi akan bangaren al-asma mafi shi sa galibi kamar yadda shekul islam ya yi cikin al'aqidatul wasiqiyya da sifa ya yi bayani da sifa ya yi magana kuma sai ta kawo sunaye saboda sunayen na ɗauke da sifofin to yanzu zai faɗi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da abin da suke ɗauke da shi na ma'anoni wanda suna zuwa da ma'ana uku dallata ala zati maulana mutabiqatan akwai sunaye waɗanda suke nuni ko sifofin da suke nuni zuwa ga zati na ubangijinmu zat ana tabbatarwa Allah ta'ala da me da zat domin sunna ce takririya takriran nabi ya tabbatar da wato wani sahabi ne sunan shi abdullahi ibn wanda aka kama shi a yakin uhud kafirai suka dinga azabtar da shi yake wasu baituka yake cewa wa dhalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazzi kaga ya ce ala dhati ilah kuma labarin ya zo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da kuskure ne da yami kenan a- kaga sahabbai suna da wata falala a kanmu cikin falalolin da la tu'addu wa la tuhsa cikin falalolin da suke da shi a kanmu shine sahabi yana iya siffanta Allah da wani abu wanda ilhama ce Allah ya mushi don in ba haka bane annabi zai hana kun gane wannan ku amma kai yanzu ka ce a tuni a gani a al-asma'u was sifat aqida ce la dakhala lil al-ijtihad wal al-aql wal al-qiyas fiha mafhum dallata ala dhati maulana mutabiqatan wannan su ake kira dilalatu mutabaqa Dilala- dilalatu mutabaqa dilalata mutabaqa ya kasance wato lafazin da aka yi amfani da shi yan- yana da dilala akan dukkan madulul na wannan sunan ko na wannan sifa yanzu misali aka ɗauki suna na alkahar alkaharu dilalatu mutabaqatin tunda an ce alkaharu zancen wa ake Allah eh wato dallata ala zati maulana mutabiqat yanzu da an ce alkaharu kasan Allahu ake nufi zatin Allah subhanahu wataala shi Allah shine mai kudura shine mai iko to kaga dukkan sifu dukkan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala sunaye suna da dilala mutabiqa akan sunan Allah daga sai a ce al-qahharu min asma'illah al-azizu min asma'illah al-basiru min asma'illah mutabaqa kun fahimta ko bihi taliqu bihar rahmanu munfaridu kuma wannan dilalar da ke cikin wannan sunan da Allah kadai ta dace ma'anar da ke ciki sifar da ke ciki da Allah kadai ta dace shi kadai ya kadai ta da ita ko da ka ji wani shi ma an kira shi da ne kamar aziz azizu misra misali to izza shi irin ta Allah ce ba irin ta Allah ba ce shi Allah izza shi da ibn qayyim ya faɗa cikin nuniya tana zuwa da ma'anoni uku wal azizu falan yurama janabuhu anna yuramu janaba dhis sultan وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ لها ثلاث معاني فقبع إرن عزة تدن أدم daka duk wani suna da kaji in dai na Allah ne duk wata sifa da kaji in dai ta Allah ne to mutabiqa ce da me da uluwun Allah da girman Allah kaga da wannan zaka magance dan bid'a in yace ya za a yi a ce Allah yana da ƙauri ya za a yi a ce Allah yana da ƙafa ko ya za a yi a ce Allah yana da hannu ai ɗan adam yana da hannu yana sai ka ce ai ƙaurin da aka ce mutabiqul lima lahu subhanahu wa ta'ala min al'ula wal kamali wal jalal kenan hannun ɗan adam ƙafar ɗan adam idan ɗan adam baya yiwuwa ya zama irin nawa irin na Allah domin sunan na Allah ne ba na ɗan adam ba kenan sifar ma irin ta Allah ba irin ta ɗan adam ba kamar yadda zatin Allah ba irin na ɗan adam ba sifar Allah ba za ta zama irin ta ɗan adam ba domin ikhtilafu zawat tastalzimu ikhtilafa sifat domin shi sifa yana bin suna yana bin zati kaza tadammanat almushtaqqa min sifatin nahwa alalimi bi'ilmin thumma tatarid hakan nan tadammanat almushtaqqa wannan su ake kira wato ainihin dilalatu tadammun dilalatu at-tadammun sunayen Allah da sifofin shi suna daukan abin da aka wato tsago ko aka fuddo na sifa daga cikin sunayen nahwa al-alim yanzu kaga al-alim bi ilmin kenan an san Allah da ilimi ittasafa bil ilm li'anna ismuhu alim sabanin jahamawa da suke ganin suna bai dauke da sifa kun fahimta ko العزيز اتصف بالعزة الحي اتصف بالحياة وهلم جرى شيء سيأتي ثم تضطرد هكذا ننصف وفنزاسي تشغى تكن, تكن سوناي ثم الاضطرار شيء تتبع الصفة على أفراد الجمع sifa za ta yi ta bibiyan ɗaiɗaikun wannan abin da ko wannan jinsin da aka gaya maka na ana magana kan jinsin sunayen Allah ne sai aka ce akwai dilala ta tadammun cikinsu kamar yadda take da dilala ta mutabaka dilala ta mutabaka ta kore tashbihi ko amma dilala ta tadammun ta tabbatar da sifa domin duk wani suna yana dauke da da sifa alqadir yana dauke da sifa ta alqudra alali yana dauke da sifa na alulu albasir yana dauke da sifa ta albasir wa halum majara kuna ganewa jama'a كذلك استلزمت باقي الصفات كمال القدرة استلزم الرحمن والصمد أكن دلالة التزام دلالة التزام شيني كذلك استلزمت باقي الصفات kamar haka ne wato dilalar take mi take lizumta sauran sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kamalil qudrati kamar daga lokacin da kaji an ce Allah al-qadir kenan yana da iko ko istalzama ar-rahman was-samad to ta lizumta sanin cewa Allah shi mai rahma ne kuma kamalil qudrati istalzama ar-rahman was-samad sunan ar-rahman da sunan as-samad ya lizumta mi ikon Allah kenan wa'annan sifofin ana samo su ɗaya bayan ɗaya daki-daki daga inda aka yi ishtikakan suna daga sunaye ɗaya kiya sannan ana samo waɗannan sifofin daga wasu sunayen daga jin ma'anar suna kaza ka san iya stalzimu ma'anar kaza da ke cikin wancan suna tunda da aka ce Allah ar-Rahman da aka ce Allah as-Samadu mai tausayi da jin ƙai kowa na nufin shi da biyan bukata to ka san yana da kudura ai yana da ikon tausayin halittun shi yana da ikon tallafa ma halittun shi shi yasa suke nema gurin shi ai menene mai iya magana yake wala tarju samahata min bakhilin fama fi an-nar lidhama'ani ma wanda yaje kishin ruwa da wuta da ruwa ina zai je gurin ruwa za shi ko to wanda ya nema gurin Allah ya san Allah ya isa ya biya mai bukatan nashi da aka ce Allah mai rahmani kasan yana da ikon da zai tausaya maka Allah mai jin kai ne yana da ikon da zai ji kanka Allah mai izza ne yana da ikon da zai kare ka to wannan shine ake kira sifat wato dilala ta iltizam a cikin sunaye da sifofin Allah kenan dilalar uku ne dilalatu mutabaqa dilalatu tadammun dilalatu iltizam kun fahimci ma'anarsu mutabaqa muka ce ta kore tashbihi sannan ba za ta ba mu ta'dili kofa ba ba za ta ba mu takyifi da wani ne kofa saboda tantabiqu ala ma lahu subhanahu wa ta'ala min al-jalali wal izzati wal kamal wal uluwi wa uluwi al-qadari sannan dilalatu tadammun shine me ya kasance duk wata duk wani suna za a tsago sifa daga cikin shi sannan dilalatu iltizam akwai sifofin da daga jinsu suna tare da wasu sifofin za su luzumta tun da kaza ne to ai dama sai mai kaza yake yin kaza hatta cikin mutane to walillahi al-mathalul a'la na mutanen nasu daban shine Allah daban babu ba kamantawa ba mutum sai ce wa kullu ma jaa fil wahyayn min sifatin lillahi nuthbituha wan nass na'tamidu sifatu dhatin wa af'alun numirru wa la naqulu kayfa wa la nanfi kaman jahadu lakin ala ma bi mawlana yaliqu kama aradahu wa anahu Allah na'taqidu Allahu akbar wa kullu ma jaa min al wahyayn duk abin da yazo a cikin alkitabu was sunna naqulu wa nukarriru bi mil'i fina jaba mai girmama nassi sai ahlus sunna wallahi tallahi ba mai girmama nassi kamar ahlus sunna dan bid'a zai iya bankara nassin kai sai ya kago na ƙarya ma ko yayi wani ƙari a ciki dan ya taimaki wata bid'a ta shi tunda shi asali ba akan nassi aka gina bid'ar ba bid'ar ce ake so sai ta jawo nassin akan bid'a ne wai za a gina nassi yastadillu qabla ya'taqidu qabla an yastadil wa anta alladhi tastadillu qabla an ta'taqid asali baka da kudurin komi tunda haka Allah ya tar wato haka Annabi sallama ya tarda al'umma ba su ba su da addini ya kawo musu ne addinin musulunci akwai addinin da suke kai na Annabi Ibrahim amma sun canza shi suka dawo bautar gumaka zero zero aka koma sai da aka kalmar shahada da aka koya musu aka koya musu yadda za su yi sallah aka koya musu yadda ba abin da za ka ƙudurce sai abin da shari'a ta kawo maka al'asulu fil ibadatil kaffu hatta ya ati al'izinu min shari asulu fi ibadatin alhazuru ina ga haka as-sa'adi ya ce inda ya ce al'asulu fi ibadatin alhilluku fal'asulu fi ibadatin alhazuru asali komi an hana ka sai abin da shari'a ta buɗe ma kofa a cikin ibada daga bid'a ba ta da mashiga a cikin addini ba ka ƙudurin komi sai bayan dalili tabbatacce a kai su ko ƙudurin suke yi idan na wato raddiye musu yawa da ƙalubale sai su zo suna kalar dalili to gurin kalan nan kuma ba su da wara'u ba su da takawa ba su da tsoron Allah gurin kalar dalili ɗin sai su kalato har na ƙarya ko su ƙirƙiro shi a take ko kuma in na gaskiyan ne sai su ƙara mai wani lafazi wanda ba a san shi ba da shi ka duba jawahirul ma'ani hadisi na alwali sai da ya ƙari a cikin shi hadisin man adali waliya kaga ƙarshe cewa yayi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ko wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yamshi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha to shi kuma sai tijjani yace fa idza ahbabtuhu kuntuhu wala na cikin jawahirul ma'asi fa idza ahbabtuhu kuntuhu kaga alhulul wal ittihad kenan sai ya ƙara su kuma dubgaggun da yake ba karatun hadisin suke ba ba sanin girman shi suka yi ba sai su dauka eh haka ne wata riwaya ce dan jahilci sai a kwashe su kamar karmami a zubar a sharar da aka gada to haka duk wani dan bid'a yake a sha'ira suka ƙara menene wa huwa alama ma arada kana ko wani cikin wani hadisi tabbata sai suka ƙara wannan kalma inda babu ita to ire-iren wannan suna da yawa ahlus sunna ne kadai zai takaita ya tsaya ya makale manasi kuma bisa fahimtar mazan farko da shari'a ta yaba wa kullu ma jaa fil wahyayn min sifatin duk abin da yazo a kitabu wa sunna na sifa lillahi ta'ala nuthbituha muna tabbatar da ita wan nassa na'tamidu da nassi muke dogaro sifatu dhatin sifa ce ta zati kamar sifatu al-ulu misali sifatu al-yad sifatu al-wajh kaga sifa ce na na zati wa af'alun da sifofi na aiki kamar al-ghadab kamar al-farah sifa ne na me na aiki numirru muna muna zartar da su muna sakin su yanda suka hanya muke ba su da hadisi ya zo sai mu ce mai je mu je mu sara mushi kawai mun bi amin ruha kama ja'at kiyan wala naqulu kaifa ba ma cewa to kaka wani irin hannu wace iriyar kafa wani irin hannu wani irin ido wani irin ƙauri yau mai shafi an sakanta wani kalan ƙauri ba ma cewa haka an gane ko alkaifu majhul al'imanu bi hadhihi sifati wajib bi hadhihi sifati wajibun alaina lakin ma'rifatu mada ma'ani kayfiyatiha muta'azzirun alaina la nastati'u ma'rifata dhalika li anna Allah ta'ala lam yutli'na 'alayha لكننا نعرف حقيقتها كما أخبرنا بها الله بلسان عربي مبين mun san ma'anar sifofin saboda da yaren larabci ne Allah ya faɗa a bisa wada'in larabci suke haka za a fassara amma ba yanda za a yi a kamanta su da na halittu rabbun wa abdun kaifa yashtabiha laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma ya za a yi mu kore ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi kenan ba mu gazgata shi ba waman asdaqu minallahi haditha waman asdaqu minallahi qila ba za mu kuma kamanta halittun shi da wato sifofin shi da na halittu ba saboda mi saboda ya hana mu haka laysa kamithlihi shay wala tadribu lillahi al-amthal mun gane wala nanfi ba za mu kore ba yanda jahamawa su kaman jahadu kamar da suka yi dama ya ce balli zati llahi qad jahadu jahamawa lakin alama bi maulana yaliku ko da za mu tabbatar amma kan abin da ya dace da mahaliccinmu kaga in bid'a suka yi ta ahlus sunna sharri sai su kira su mujassima me kun su ce wato ainihin suna tathbiti ya suka ce suna tajsimi zulman wa udwan ai ba tajsimi ahlus sunna suke ba mu ahlus sunna lafazin tajsimi baya cikin abin da yake ka muke wato maudu'i na tattaunawa a aqidan saboda salaf basu ambace shi ba la nafiyan wala ithbata abinda suka ambata ithbatu ما أثبته الله تعالى لنفسه مع نفي التكييف والتشبيه والتمثيل وبدون تأويل ولا تعظيم ina fata an gane da haka za mu tabbatar amma akan abin da ya dace da mai gidanmu Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya ce laisa ka mithlihi shay kuma ya ce walillahi al-mathalul a'la kuma ya ce walillahi al-asma'ul husna to duk abin da yake kyawo ne da girma da ɗaukaka cikin sifofin Allah muna ƙudurin haka duk abin da yake yuhimu al-ithlal awin naqsa awil ajaz cikin sifofin Allah muna kore haka domin shi Allah laisa mahallan lin naqsi wala al-ajaz wala nisyan wala nuqsa kama aradahu kamar yadda Allah ya yi nufi shi yasa salaf suka ji sun yi tafwidin kaifiyya saboda kaifiyya haƙiƙanin kaifiyya alhaqiqatul kaifiyya ba wanda ya sani amma alhaqiqatu na ma'ana wannan mun san su in an ce alyadu hannu shine ma'ana ko ba ta da wata fasara da ta wuce wannan in an ce alwajhu fuska in an ce alghadabu fushi shi muka sani kuma shi Allah ya ambata mana bai kallafa mana akan abin da bamu da iko akan shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a kai da kace ba fushi ake nufi ba azaba ake nufi kai ne zaka yi karin bayani a gurin Allah kai da kace ba fuska ake nufi ba daraja ake nufi kai za ka yi ƙarin bayani a gurin Allah kai da kace ba iko ba ainihin wato hannu ake nufi ba kudura ake nufi kai za ka yi ƙarin bayani a gurin Allah amma mu kawai mun faɗi abin da Allah ya faɗa ne laisa illa muna fata an gane wa'anahu yanda Allah ya yi nufi wa'anahu Allah na atakidu akan haka muke nufi shi ya sami aka haka muke ƙuduri al'imamu shafi'i yake cewa amantu bima ja'a من الله عز وجل على مراد الله وآمنت بما جاء من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم shikenan ko da ma ban gane ba da yanda Allah yake nufi haka nake nufi wa fi shahadati ilmul qalbi mushtarakun baqi yaqinuhu yaqinuhum qad qabulun laysa yuftaqadu إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبرى فيها لها عمد فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو يتي وفي الشهادة يعني كلمة الشهادة كلمة الصدق والإخلاص كلمة لا إله إلا الله وفي الشهادة يعني نعتقد علم, علم القلب muna ƙudurin a cikin kalmar shahada sai da ilimi na zuciya sannan take zama karɓaɓɓiya sannan take zama mai kyau shahada ba kawai ba mutum ya faɗe ta da baki ai fir'auna ma da ita ya cika eh hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal minal muslimin daga nan Allah bai ce mana yayi wata magana ba Allah ne dai ya gaya mai al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin kaga a zahiri da ita ya cika kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce man kana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna amma fir'auna ba zai shiga aljanna ba saboda ya fade ta da munafurci daka ba za ta yi mai amfani eh zai kawo ikhlas to nan wa fi shahadati ilmul qalbi dole sai an samu ilimi na zuciya shine sanin ma'anoninta shi yasa ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai ka san me kake fada to galibin masu hana mu kwana a watan maulidin nan yana ta la ilaha illa Allah la ilaha illa wallahi wa tallahi wa billahi bai san la ilaha illa Allah bai san abin da take nufi ba dan kila akwai wata kurmemiyar laya yana kudurin ita ke kare shi kuma yana ta la'ila illallah ya kasa kwana ya sha daga shi ya kasa kwana don kin baccin ba wai na zauki ko jazaba kawai da suke cewa bane a kwaya suke sha yawancin su zakira zakiran nan kwaya ce in ya dibi turamul din shi bayan da za a yi kwana ya zo ta dukan kirji malam amma ya su shehun nan suna dan gengedi ko da ba sun zo gurin wazifa su waɗannan yan tashan garin to galibi cutar da su ake fastakhaffa qaumahu yana da wani ƙurmeman guru ko wani kambu ko ta laya mara hanci yana tsammanin ita za ta kare sai ɗoyi take ma fatar da ɗaɗɗiya ƙazami da kuma yana ta la'ilaha illallah bai san ma mai la'ilaha illallah take ɗauke da shi na ma'ana ba shi da cikin wato ainihin mai yake da suna kashfu wani ne na shekul islam ibn abdul wahab kashfu shubuhat ya ce akwai mushirikan yanzu hagwara na da da su tunda su sun san me da aka ce musu su ce la ilaha illallah suka ce wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna kaga sun san abin da talizumta a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun ai annabi ba cewa ya utruku alihatakum ba cewa ya qulu la ilaha illallah sai suka san daga ma'anar la ilaha illallah duk wani abin da ka makalkale mawa ba Allah ba jefar da shi zaka a ja'alal alihata ilahan wahida ashe sun san ma'anarta sun san ma'anarta kagan irin su ne wannan irin su ce la ilaha sai ya ce kawai amma abu talib da aka ce ce la ilaha illallah ya yi shuru su abu jahal na gefe suka ce a targhabu an millati abdul muttalib sun san faɗin la ilaha illallah da gaske zai sa ka rabu da wancan wancan addini mushtaratun sharadi ne sai da ilimi yaqinuhu hakan nan yaqini na me na zuciya sai yaqini na zuciya sai wanda ya faɗe ta da ikhlas yaqini wanda yake kore shakka kenan tabbat kana da yake ka sakankance da haka nan ne kawai ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba shakku kake ba kace bari mu dan gwada innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika sadiqun sune masu gaskiyar imani in qad in qiyad kenan ko jayuwa ka miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah subhanahu ta'ala ka miƙa wuya zuwa ga Allah ka yadda da cewa la ilaha illallah din nan da ka faɗa tabbaci ne fa kake da shi in ka bi Allah a haka zaka samu tsira zaka samu salama kamar yadda annabi Ibrahim ya miƙa wuya da ya ce musu innani bara'un mimma tushrikuna illal ladhi fatarani innani bara'un mimma ta'budun illal ladhi fatarani fa innahu sayahdin kaga inqiyadi ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala qabulun sharadi na hudu kenan karba ka karba abinda la ilaha illallah ta zo da shi fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima sai ya miƙa wuya laysa yuftaqadu ba a rasa wannan sharadin a cikin la ilaha illallah ba za ta yi amfani ba sai da qabul ikhlasuka sai da ikhlasinka kayi ta da gaske Abu Hurairah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah ya ce man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi as-sidqu fiha yin gaskiya a cikin fadin ta ka fadi la ilaha illa Allah da gaske illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ma'a mahabbatiha tare da santa kaso Allah subhanahu wa ta'ala eh Allah ta'ala yake gargadi ga masu lakulaku gurin jihadi yace fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatan 'alal mu'minina a'izzatan 'alal kafirin idda gaske kana san Allah to ka bi dokar shi sau da kafa ka bi umarnin shi sau da kafa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بقوم بأمره كذا الولا والبرا فيها لها عمد هكذا jibuntar waɗanda ya wajaba ka jibunce su ka so su ka ƙaunace su su ne ahlul imani wal ikhlasi wat tauhidi wal aqida da kuma barranta raba jaha daga waɗanda ya zama wajibi ka raba jaha da su ka barranta daga gare su su ne kafirai da munafikai da mushrikai waɗannan su ne ginshiƙai na kalmar shahada ka san wanda za ka so ka san wanda za ka ƙi kaga annabi ibrahim ya ce wa innani bara'un mimma ta'budu sai ce illal ladhi fatarani kaga zaka kaunaci Allah zaka so Allah sannan zaka so duk abin da ke bin Allah daga cikin annabawa dukkan annabawa da da mursalai da sahabban manzo sallallahu alaihi da wanda yake kan tafarkin su waɗannan su ne ahlu mahabbatika su ne alladhina yani tu'tihim wala'aka fihi nuwali ulit taqwa wa nansuruhu saboda Allah ne muke jibuntar masu taqwa muke taimakon su wa kullu a'da'ihi inna lahum la'adu dukkan makiyan Allah ta'ala tofa mu ma makiyan su na'am sai ce
ثم قال فصل الشرك جعلك ندا به ولم يشارك الله في تحقيق ما أخذ تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير وترتكب وعلمه بك مع سمع الدعاء مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد مثل الأولى بدعاء مثل مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتكوا يرجون نجدتهم من بعد ما نحبوا وكم وكم نزولا وقربانا لها صرفوا ممن ومن انفس الموقوف قد نق- قد نقدوا وكم قبابا عليها زخرفت ولها معلى المسيج اتساء ليس يفتقد وهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا وإن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ادعوا إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد wallahi نعم
nan ya ce fasulun ya zo cikin wasu nusar cewa fasulun fi shirkil akbar ya ce wa shirku ja'aluka niddan lil ilahi wa lam yusharikin laha fi takhliqina ahad ita shirka shine ka sanya ma Allah anniddu kishiya ka sanya ma Allah kishiya wanda kake hada shi da Allah subhanahu ta'ala gurin cancantar bauta ko wajen ganin shi ma yana da wani tasarrufi a cikin halittu a da idan ana magana kan shirka sai a karkata zuwa game na kaidu na tauhidul uluhiyya kawai saboda rububiyyan kowa ya bi amma yanzu waɗannan sufayen har rububiyyan ba su kyale ma Allah ba har rububiyyan tunda aqida ta duk aqidin su akan gaufi in suka ce wani gaufi ne to allantar da shi kawai suka yi tamamin bi tamam saboda su a gurin ko wani qutubi misali in suka ce qutubi ko suka ce gaufi to ba abin da zai faru a duniyan nan sai da sanin shi sai da maganin damun shi har ma suna da ƙudurin cewa in ka ga fari ya yi yawa ko an yi ambaliya an yi asara ko an yawaita mutuwa da annoba to taɓa wani shehi ne aka yi shi ya jawo haka shehin ne ya jarabci mutane da hakan tun da an taɓa shi in ko kaga an zauna lafiya to bin shehin aka yi shine sai ya canza abin da Allah ya kaddara a ma'anar abin da suka faɗa ke cikin abin da ya shafi tasarrufi da autadu da nujaba'u da ainihin wato gauthu zamani suke yi shi gausi ɗaya ne suke cewa amma autad su ɗa hudu ne sannan akwai abdal ina ga su ne su shida sannan akwai kutubi kutubi ina ga biyu ne ko uku in ban mance ba a kowane zamani haka suke cewa haka suka yi ta faɗin wanga shi ne kwatubin kaza wanga har suka zo kansu a badawi da su wane ne har su tijjani suka yi iddia'in haka da sayin yasu shi yin yasu ma shi gausun zaman ne shi ya wuce kwabi biyu wa inda Allah ta ji ta mai ulkhasu walam yi sharikin lahafi ta na ahad ba wanda ya haɗaka da Allah subhanahu wa ta'ala gurin halittar babu shi وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير تدعوه wannan niddu din in ya zama kana roƙon shi ko kana bauta mishi domin addu'a wal ibada tarjuhu kana fatan rahama daga gare shi Allah kadai ake fatan rahama ake kaunar nasara da taimako daga gare shi domin Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada takhshahu kana tsoron shi lahalin ya ce fala takha fala ta'minini atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshahu in kuntum mu'minin wa taqsiduhu kuma kana nufin shi alhalin Allah huwas samad shine abin nufi da biyan bukata lidaf'i sharrin wai dan ya tunkuɗe maka wani sharri alhalin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-'azizul hakim dan me kuma zaka roki wannan Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa minhu alkhayra tartafidu kuma kana neman kyautar alheri daga gare shi arrafdu shine barangwaji kusan Hausa barangwaji kyautar manta talauci ita ce barangwaji to aka ce wani ya ma arrafdu to ya mantar da kai talauci kenan wahala ta kare to in kana neman wannan kyautar ya faɗi wannan ne kawai littausiya wasu amma ko kaɗan ne ka nema wanda babu mai iya yi sai Allah gurin wani Allah ka zama shiriki وعلمك بي آه، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد وقدرة وسلطان غيب فيه تر- تعتقد وعلمه بك tare da sanin shi shi wanda kake roƙon ya san kana roƙo kaga wanda ya zama shi wanda kake bauta mawa ba Allah ba kuma ya san kana roƙon shi kaga ya zama dagutu kenan ko ya zama wa ilmuhu bika ma'a sam'i du'a'i ya mai da lamarin zuwa ga Allah alhalin Allah yana da me yana da sani akan ka ma'a sam'i du'a'i tare da in ka roƙa kuma yana jin ka ji na zai biya ka zai amsa maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qudratin da kuma iko akai yana da ikon da zai amsa maka wa sultani ghaibin kuma Allah shi ke da wato cikakken sani da iko kan abin da zai zo nan gaba abin da baka da shi shi ke da ikon ya baka ba wannan shi ba fihi ta'taqidu ga Allah ya kamata ka kudurce haka ko kuma ya zama dai yana ci gaba da bayanin nau'i na shirka mutum ya zamanto yana ganin wanda yake roko zai saurare shi zai iya amsa mishi bukatar da Allah kaɗai ke amsa ta yana ganin yana da ikon ba shi labarin masaniya akan abin da zai zo nan gaba kaga masu bin boka yake yana ganin cewa mm, wato ainihin yaje ya samu boka ya ce ya mai istihara kamar yadda suke cewa zai iya ba shi labarin wannan kasuwancin zai bulle za a ci riba wannan auren ba mai farar kafa ba ce wannan kaza da kaga ya rike shi kamar ubangiji fihi ta'taqidu in ka kudurce haka sai ce mithlal ula bidu al amwati qad hatafu kamar kafaran farko ne ai da suka yi ta mai roƙon mamata suke ta ɗaga murya alhattafu shi ne raf'u sauti bin nida suke ta ɗaga murya suna roƙonsu suna burgima a gaban ƙabarinsu wanda kuma har yanzu in ka je wasu yankuna haka ne wa'innan qibab ɗin da wa'innan adriha gine-ginen da ake saman kaburbura ana zuwa wai da niyyar da nufin wai tawassuli da neman albarka waliyai sai a zo kuma ana roƙonsu in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ألا نبهت دك يكي ألا ني دك كنشف يكي باك لابار يا قد ما يكالك كهلك يقونك أما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أما أكي ما هننك من سندا أكي تيما أمم ككياهي ضد شيبي دا أسارة فألا don ka bauta ma gunki in duk kowa zai zama arne ba zai cutar wannan ba zai cutar da Allah da komai ba kamar yadda annabi Musa ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyun hamid to amma duk da haka saboda tausayin shi da rahmar shi tafi fadi akan azabar shi yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa yarjuna najdatahum suna masu fatan taimakon su annajida shine dauki ka shiga wani hali kana neman dauki shine annajida suna son su kawo musu dauki min ba'di ma luhidu bayan an burne su cikin rami fa in akwai wanda yake bukatar dauki babu shi wanda yake cikin kasa tunda aikin shi ya tsaya shi kamar addu'a ya samu sassauci in Allah yana karban addu'a akan shi in mushriki ne ya mutu duk addu'ar da zaka in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum to kila ma fa babban abin takaicin da ibn abdulwahab ya kawo cikin kashfu shubuhat cewa har gwara gwara kafiran farko zaka ga sun rike wasu wanda salihan bayi suna bautar wasu wanda ma kila annabawa ne kamar kiristoci wasu suna bautar mala'iku wasu suna bautar kuma yan shi'a da ke bautar Hussein kaga annabi Isa da Uzair da ainihin annabi da da da, da sayyiduna Hussein duka salihan bayi su kaga ba su da matsala da Allah amma masu bautar su ne ke da matsala ko to yin sai ga kuma abin takaici wanda ake bauta mawa din min afsakin nasi wa afjarihim wanda sun fi kowa fasikanci da fajirci da bakin su ma suke fada wanda yace sakirtu bi khamrin in hamamtu bi shurbiha haka in yasi ya fada cikin me yake me yake da suna al-kabir ya sun asirul akbar haka ya fada yace sakirtu kuma bi khamrin kaga da yanda za awwala ba zai tafi ba inda iya a sakirtun ya tafi tsila awwala da shauki ko shauki da jazaba ta ja shi har ya buge yayi maye amma sakirtu bi khamrin wala kwalbewa ce kawai dai ya bugi ya bugu kuma da bakin shi kuma malaman alƙalanci suka ce al-iqraru sayyidul adilla in ka ce ka yi kawai an wuce gurin sai dai in baka hankali in baka da hankali ko ka ka sha giya ne shi kuma dama giyan ya ce ya sha ai ma'izu da ya zo ya ce ya zina annabi da ya sa hashin shi na bakin shi akai to in ya tabbata dan mayen ne to sai a duka littattafan shi a je a sha a sa a bola tunda ban mali ya yi su in kuma ba haka ba to dama ahlahu mamur kasan an tsaka mai wuya an ka fada shine suke ce mawa ahlahu mamur inda kake ganin ya fi dama dama to ya fi hadari to in bai kwalbe ba ba shi da hankali tunda ya ce yakan sha giya kuma ya zo ya rubuta littafi in kuma kuka bi shi a haka to san makal sakare ka kira wawa in kaga shashasha ku taho tare shi kuma ɗayan cikin al'ifadatul ahmadiyya cewa yi mashi mamna ra'ihatul islam ya ce ko ƙamshin musulunci ba su ji ba tukai don allah wanda ya ce musuluncin ko kama hanyar shi bai ba ka bi shi a matsayin abin koyi har kana tunanin shi wani waliyi ne wani wanda zai iya kusantar da kai zuwa ga allah gwara falata da uzza shi lata kun gane ai asali wani mutumin kirki ne uzlata wanda yake ya luttu sawiq kamar da ibnu abbas ya ce aka yi mutum butunin shi suka zo suke bauta mushi kuma bautar ba wai sun kudurce shi zai iya musu wani abu ba ba kamar ma yanda wani ya ce zai zo da katuwar riga ba ya ta kwashe su yana kai su aljanna da wanda ya ce in ka karanta salatul fati so kaza in baka ganka aljanna baka ciyo kwalashi ko amadul bakari zai sha damka a lahira wai in dai kana karanta salatul fati lahira ranar lahira baka ganka aljanna baka je ka shako shi aje gaban Allah shi shi juji ko to kaga su sun rike wasu wanda mutanen banza ne abba kuma an ce mutanen banza dan shari ba a littattafan su gashi nan sha'arani yayi ta fasa musu kai yana tona musu asiri gashi gashi nan kuma wai ababun yabo ya gaji an ce wa kana radiyallahu anhu la yusalli jumu'atan wala jama'a to tijjani cewa kafin ya rasu ina ga ko da shekara biyu ne ko uku yace sai da ya bar sallar juma'a da ta jami yace kun ba wani uzuri ba na rashin lafiya yace kuma wani ya mai ya mai umarni wanda ba zai iya saba mishi ba cewa a sallah ba abinda zai yi daga kabbara harama sai sallama ba ruku'i ba sujudi ba karatun fatiha ba kaza ba ya ce a mara niman lata sa'uni mukhalafatu wanda ba zai iya saba mushi daga wani iblisu kenan na da daga ganin umarnin ba na annabu ba ne sallallahu ala'uwa ba na allah ba allahul musta'an yarjuna najdatahum min ba'di ma luhidu wa kam nuzuran wa qurbanan laha sarafu alwashi nawa da ainihin qurbani da suka gabatar wata sadaukarwa da suka gabatar zuwa ga waɗannan wanda ke cikin kabari din zo je sokoto hubbaran dan fodiyo ka gani yadda ake kai hatsi da shinkafa da wane ne shehun nan na dafewa suna kwashewa in dare yayi suna kaiwa gidansu ko ana kai mushi qurbani zulman saboda zalunci wa min anfasil manqush kam naqad mafi tsadar dukiya almankosh tunda ana yin zane na alamar kuɗi a jikin zinari a da ko kamar da shi dirhami al-dhahab al-madrub naqdan ko amai da shi dinari kenan ko al-fiddatu al-madrub naqdan ta koma fidda to mafi tsadar kuɗaɗe shine mankosh ana naqadu suka dinga bada shi hannu da hannu suna ajiyewa a gurin kaburbura na waɗancan shehunan wa kam qibaba wato manya-manyan rumfuna da yawa da aka yi mawa kaburbura suna da yawa alaiha zuhurifat wanda aka yi wato kwalliya a kansu wala ha'uli annasiju kisa allaisa yuftaqadu wanda an kai maɗaukakan wato ainihin kyallaye da tisussuka nasiju abinda aka saka masu tsada kwarai aka je aka ajiye abu ne wanda ana gani laisa yuftaqadu yani ba ƙarya bane akwai su tabbas fahim ya luzu na fi daf'i shiruri biya suna neman tsari wurin tunkuɗe sharruka daga waɗannan mutanen da ke kwance kama lahafi kadal hajjati karkasadu kamar yadda gurin biyan bukata gurinsu suke zuwa wa ya sharifu na laha kullal ibadati dunallahi jaharan wali tauhidi karjahadu wal'iyadu bil duk wata ibada da ka sani suna karkatar da ita zuwa ga waɗannan mutanen kuma bayan Allah a fili suke yi sun karyata tauhidi sun yi musun shi babu ko gaddama إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا ما لمي ينا مغانا كان ما لمن ما سجبغا جبغا ندي كو معلومة idan waɗannan ayyukan da muridanku suke yi da ku kanku tunda ai an sha nuno shehu nan bakin wani kabari yana shehu man fetur ya kai dubu kaza man kai shehu a zo a dafa to shehun ko shi ya dawo haka zai sha ko ya tafi a kafa dole ya fidda kuɗin ya sai man ko ya tafi a kafa tunda shi ma da ya rayu a zamanin shi ya gasu din ya sha wuya shi din wa dan adam ne ba kai ka isa dan adam ka ce wani ya canza maka wani abu da Allah ya kaddara wani mutum yace ya ku malamai idan wannan abin da muridanku suke yi ba shirka bane qululi famashirku menene shirka yi mun bayani ai shekul islam ibn abdul wahhab haka yace kana tattaunawa da dan bid'a yace ai kaza din da yake ba shirka bane ce da Allah ya mun bayanin me ya shirka yace wallahi zaka lura bai ma san shirka bai san ta ba a karantar da ita sakin su aka aka ce misali bangaren huluwi ce musu aka duk abin da kaga dama ka faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka busiri yace musu ba fa kul ma shi'ta fihi min madahin menene ya take ni su burdaddun mun sallame su da sun sallame su daga aiki ita da abin da ka ga dama ka faɗa a kan shi kawai da madda'atuhun nasara fi nabiyihim wa kul ma shi'ta fihi min madahin ko ai mimiya ce da me ta kare na mata hmm wahtakimi aiwa wahtakim to in dai baka ce dan Allah bane to shikenan komi ma ka ci to cewa wani dan Allah ne wal iyadu billahi subhanahu shi kadai ne shirka shi kadai ne shirka da haka aka saki aka sakin musu ragama duk abin da kaga dama suna yi na huluwi har ta kai su ma ga shirka tunda dama shirka farko da aka yi a duniya ma daga huluwi ne fi salih annabi ya gaya mana haka ne kuma dan mu kiyaye kuma yace halakal mutanabbi'un ya hana mu wuce iyaka akan janabin shi yace qulu li ku gaya mun menene shirka aw ibta'idu ko ku ba mu guri kawai ku ne ku ku shiru ku ban mu da su ku je can ku kuka sani ku ba mu guri in ba ku iyawa in lam takun hadhihi shirkan falaysa ala wajhi albasitati shirkun qattu yuntaqad wallahi waɗannan ayyukan in ba shirka bane to saman duniya ga saman ƙasar duniya babu wata shirka babu wata shirka kwata-kwata wadda za a zo a yi intikadin ta a yi mata raddi a ci gyaranta inda aka ce su a basu tun da saboda Allah suke yi to ya su ma mushrikan dan me suke dan sa samu kusanci gurin Allah illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to idan idan waɗannan maganganu da ake ji da ayyukan da ake gani daga waɗanda suke jahilai da ma masu da'awar ilimin cikin sufaye suke aikatawa a yau in ba shirka bane to su Abu Jahal ma suna aljanna ke kaga wannan at-ta'liqu bil muhal kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin kaga lam yakul lahu walad to hakan nan ba shirkace zalla kawai sai dai a tuba wala Allah wasu su samu uzuri na jahilci idan ba su yi mukabara dan al'uzuru bil jahl wasu suna bude shi ya wuce ma kofar shi tun da gashi ana ga mutum yana girman kai ina zancen al'uzuru bil jahl yayi al-i'rad akwai kufrul i'rad ko cikin nawaqidul islam ya kawo su Allah ka shiryatar da muna ga zamu bar shi haka insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah